وذكرى الذي يبين بأمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau asabar daren lahadi biyu ga watan sha'ban shekara ta dubu ɗaya da dubu da arba'in da shida bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya yi da ɗaya ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya idan ba manta ba mun tsaya a darasi na tamanin da hudu za mu tashi darasi na tamanin da biyar a wannan littafi mai albarka wanda da ta masu gura muna cikin kitabun goyon babu rani wa gairi mun biya jikin kusan biyar a ciki na babban malami abdul alhaji abdul gani ibn abdul wahid al-maqdisi al-jama'ili rahmatullahi alayhi inda za mu dace hadisi mai lamba ta ɗari biyu da tamanin da hudu a wannan da suka kalla shi ne albarka na margari a yanzu da suka kuma tsohuwa inda muke gabatar da karatu a kowace asabar daren lahadi muna ji babu alwaqfu babu da ba da yake magana a kan alwaqfu wato waqafi ya ce a ranar wa gaini jingina da wani da ko wani da ɗaya da cikin wani nasa hada wakati wakati kuwa kamar yadda wato malamai suke faɗa yana da turki a aya alƙur'ani amma ba tarara ba yawanci sun faɗa ko ayan nan da cikin alƙur'ani lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku taɓa samun nagarta ba sai kun biyar da abin da kuka mutu wanda za mu yi a hadisin da yake tunje a kan wakati na da yake haɓar shi kuma tsarara ne wanda babban tunje ne ba wani abin da ake jiran da sawi duk ba da ne da shi ne tunje a kan abin da ya shafi wakati magabata kusan ka akwai kafin cewa kowa ya dace da ya yi wakati saboda mahimmancin haka wanda ba cikin sa da yake cewa mun mahimmancin da wakati wanda wanda kowa ka gani da wato kuke so bi sallah aka muke so kowa ya fitar da wakati a cikin zuciyar da Allah ya yi ana iya yin da gani ana iya yin da mufarad idan ba ku da karfi ba a ku dalili wani abu ku yi wakati da shi ko mutum ɗaya ya yi wata alkhairi ne mai yawa domin sadaka ce jariya za ma da zuta in ka da amalu illa ni kada idan mutum ne muka aikin sa gaba sai ya yi wani ko mun tsaya wani banda abubuwa guda uku sai annaba da sara da mala ne ce sadaka tun jariya sadaka jariya sadaka mai gudana a nan da za ka yi kowa rijiya ko samar da ruwa ga mutane makaranta masallaci da gadar da littattafai na karatu littafin da zai karatu da shi a bani ko da ta tsara ɗaya ne wani abu da wani ya koya da ilimin littafin ba za a zama rubuta ba na da har lokacin da abu zai yi wanda shi kuma ilimin ba ya yi sannan alwaƙafu yawanci a mazhabar hanabila da shafi'iyya sun fi amfani da kalma alwaƙafu amma malikiya ko hukunci ya ce yau kida rabbi an kuda ba a cikin zakka da hukunci amma al-hukunci da al-waqf din ba da kuma kawai mutu malikiya din ba amfani da wannan kalmar kida rabbi yana akai kwamitin da zakka da hukunci hadisi shi ne hadisi ne da ba ta da 184 ana Abdullahi bin Umar رضي الله عنه ما قال عبد الله بن عمر على إقامة مثل ذلك أصاب عمر أرضا بخيبة سيدنا عمر جالس مغونا خيبة خيبة بن كريم wanda yake arewa sun da biyu in kai hanyar da buka da kilomita dari da samari a nan kai wa ne saboda haka gurbi da ya riga ba su ke zaune a gurin kuma gurbi ne wato ni ne ba shuka in an yi shuka tana fitowa to sai musamman da yiro da ilimi suna yi sosai a wannan ɓangaren su sai na ba su samu gona kuma ita taibar an yi da ne bayan sulhu hudaybiya sulhu hudaybiya a wata afiya a watan bulqa'ada farko farko bulqa'ada a sulhu hudaybiya a shekara ta shida to a farkon a ƙarshen watan a muharram na shekara ta bakwai aka yi gayya da annabi alaihi salatu wasalam ya yi karfin yahuda a kaibar suka yi dafa karfin su shi ne suka nemi alfarma a tsarin shi zauna in yadda kare su amma su da wani to shi ne annabi ya ce za ku kare su zuwa wani lokaci wanda za mu ji daga baya ta yi na'amar har annabi ya wasu ya mutanen ya yi guda kai wasu na nan sai da abubuwan ya yi suna nan a kan karfin da aka zaura sai na umar da ya yi ya fara da ya yi kai kawai ya mutu shi ya ce gaba ɗaya baya kan ganin da aka yi ba shi ko wasu to ya samu gona a wannan faidar kuma gona kamar da muke faɗa gona da ne gona wadda take cike da ilimi da dalili ba a san nabiya sallallahu alaihi wa sallam yasta'miru fiha sai ya kura ga alaihi salatu wa sallam ayyar takiru yana neman shawara annabi alaihi salatu wa sallam akan wannan gona shi ne misalin da rawa misalin da ya yi mutum ya sami filin fata kumanci a abuja a unguwar da ke gaban kasar haka shi ne misali saboda haka birni ne daraja ko kuma a kuma a biyar na san ya ja wanda ba gurin da ba nan ba Yusuf ya tafi kura a tafi neman gawa, fakala ya rasu da Allah. yace ya ba idan Allah inni hakatu arban bil aiba na samu fili na samu gona a kaiba a raban da aka raba domin an samu dukiya mai yawa yau da suna da kayan noma kuma suna da kayan fada kuma kayan fada su na gwada gune ne za ka ta kobi amma ta gwada za ka ga siliki gaba ɗaya da na gwada Hudaybi lam uti malan asu da taɓa samu wata dukiya ruwa a kwallo aiki ne wanda ta fi daraja da tsada a guri na fiye da wannan gonan ba. Duk cikin gidajen da za ka ce ga gidan da ka mutu saboda ya buga kuɗi kuma a mun yake da kwan gudu ko ga shagon da kwan gudu saboda ya buga kuɗi saboda babban kasuwa yake kuma guri ne kima. yake ba ma ta amuru ne bi ya rasu Allah wa rabu mun ne kake ba na kai wata shawara kake wa ne dan da wannan gurin kale ki in ji da habarka sa'ar akla annabi yake in ka so kai hukunci da ke da gaba daya kai hukuncin ka kai wakati ka ba da ko ka ba wa Allah ita wannan da ka fito da domin lan kana da zira a ta dukiku ne ba su shigo na'am shi da ba za a gudala da wannan aya ta sauka ai ya rubo da gudu jira da kai na ba da gona ta biyu ha ko bai ha yake domin duk cikin gona da ba gona da fito da ita domin sauri take yi aiki ba kuma wani an zai ba a daga na shiga da yake ya zauna ya cikin yau cikin gona gona ta jiya yake duk Allah ya ce ba za mu samu da ta ba mun ba da abin da muka fito gona ba da ita Yanzu da haka sai yake wata sandar da biya gaba da yin sadaka kawai. Kala sai yake wata sandar da biya Umar. Sai da Umar nan take sai ba da sadaka. Nan take ba kaga ba zancen wani ba da kuma ta ba su da da aika bai bai alheri ba amma shi ga dangana ya kura annabi alaihi salatu wassalam ya ga ya maka cewa ne ya wara ba sai annabi ya yi mata gaira annabi la yubau akluha ka sani cewa an gaba wa Allah ba za ka tsire ita ba dan kawai wanda ka ba ya ada ma da kake ka ba ba a yi domin Allah ka ba sannan wala yuha kuma ba a kyauta ka ce a ka ba ce su ka ba wani ba a kyautarta wala yuha kuma ba a zabi in ka mun ko ya ta shiru ko da kudin sai ai da ba wannan masallacin da shi shi ne da da ne ya ta da yi idan mutum ne masallaci a gidansa in dai ka buɗe kofa ana shigowa ta wuri to da gara ba na ka bari na Allah ne na'am in ba ka so ya zama na jama'a na ka ne in an ga dama a rufe a jaguna to ka buɗe kofa amma sai ka buɗe kofa aka ba da shigowa ta waje ko da an zama komai za ku kulle ya zama na Allah ba wata rana da za ta zo da shi ai yanzu ta fata a yanzu ya kare na Allah ne saboda haka ya riga ya zama na Allah ba za a ce ba za a yi wani wuri a ce ka za a babu wani domin Allah ka ba kuma shi an yi Allah kowa yana da shi cewa shi za a ce cewa magana da miki mutum ya ga masallaci ya manta ba a rufe ba ya kirawo wani kuma masallaci a buɗe ba ku sani da shi ba ya kamata ya ke janyo gari sai ka ce na ga wajen lafiyar na a buɗe amma na janyo kofa ne ne shi ne masu hukunci amma wani kai ne wa faɗa kamar ko da ya zo ya gara ya gida ya zo ya gara ba ya ba kai ne wa faɗa kai da kake zuwa wai kai sallah ɗauka ya kai kawai ɗaukar ka aka yi kai wannan aiki ba a sauki ya kake ba ko kuwa ko kasashen larabawa su ne suke ɗaukar hukunci amma a zan hausa ba haka wani tunda ɗaki ne na Allah ko kowa ya mace gida yanzu da akwai kayan ya ga mutum sai dai wani ya ga cewa masallacin ko da farka ba ku yake don kai ba ta yi daga wannan magana ba zai ƙara a gara eh ba ta yi eh ba za ka gyara ba ko zo masallaci ya ga cewa ba ku da mutane ne babu kuma budodin nan ku ne sun gaya da lafiya da dai nan gurin za ka bar jira nake limamin ko da ya ke zai ka ku da Allah ba ka biya mu kake wata haka muke yi rasa ba ku kuma zai korafi da zai ne ka yana zai ka bar aiki zai ka bar ruwa ya ga an fata zuwa zai gaya ne yanzu na yake liman ka je ka wuce duk ka ji abu da mun ɗauki magana a da gaske da yake cewa mafi alkhairin guri a ban da shi ne masallaci da ba mu da kan dace mafi sanin guri a ban da shi ne kasuwa wa ka da wuce ya ma ya ba ko kasuwa ke ne ba kuma wanda yake yi ba ya ga ya bar kasuwa ke ne ba shi zai so ya ce dan iyawa ne ne ya yi abu kirki har da shi ba dan ya gaya da shi da bai zaba cewa shi ya rage amma ba sallah shi ba za a yi wannan ba saboda shi an yi Allah ne kawai wanda za a shige liman da ladan ko ba su alaƙa da wannan ba daga ɗabi'a ne to ke ce kada ke ce ba ta tattaka da ya hanga ba su fuka ya yi ta hangar ke ba wa fakiyar shi yace ya ba da wannan gonar amma da fakirai kun ga can gurin da ake cewa can gaba da yake layi ba wa asluha wa la yamu wa la yura ba ba garin qur'ani ko da kuka ji kun lura da gani an sa waqfun lillahi ta'ala amma zuwa wani kuma wallahi ko yanzu ka yi sauri a kurkuren gargaɗi in ka kan lokacin su za ta ɗauka amma wa uku lillahi ta'ala amma abin da kai ne shi zai zo ne kuma ya ji Abu yadda bai da daɗi wani ne hukuncin da. Da Allah wani tambayar ya kamata a yi. In ya kuka da karatu, ai yan za a karatu. Idan ya halitta ne za a yi magana a kai. Ai ka ci magana a kai cewa annabi ya ce ba a gado, ba a bayarwa, ba a siyarwa. Kuma a tambaye ni ne hukunci. Annabi ya hana ta yi a tambaye ka hukunci. ai na faɗin ɗabi'ar da wani ke yi da shi zai ko guda biyu na karɓo ne ya kwabu da layi ka biya ka yi haramu ka ci wuce barba amma ko da su ka jira da suna zan farawa ba jinan wani ɗan majina har yi yanzu a gugu a ran barjani kawai abin da ya za ba a ɗauko a saboda gido sai dai biya wanda su kira ka a dole akwai cikin da suka ɗauko ba a yi ba ruwan barjani ba ruwan barjani amma akwai cikin da ne ka biya wa ne to shi za ta gaba a kuma amma wata ce da hanyar za ka kuma zuwa da to ƙa'idar wakati ba a biya ba Kali ce fatattar da ka biya Umar bin Bukhari sai ta mu yace ya bayar da fakirai wa fil qurba da yan uwan da ana yin haka dama Zubairu bin Awwam bai ba da wani gida sai ya ba da wani gidan wakafi ga ƴan uwansa duk wanda ta samu matsala ko mutum da ya mutu ko aka sake ta to ya ba da wani gidan ta zo ta zauna har ta samu mafita ana yi kamar yadda muka ce za ka iya zuwa kawai ka ba da gida da ce wannan kawai ba ka duk wanda ya kawo karatun hadda alƙur'ani ko ka ce ya zauna a nan har ya haddace a wanda zai karatun ne shi kaɗai ya ce ba su kuma da yau zai karanta bayan rage dingin ƙoda ba ne da ta za shi fita ba su alaman mutu ya fice duk wanda ya zo zai karanta arabic language dingin ƙoda sai a ce wanda kai kai ba ƙur'ani ba da ta kawai aka ce in ne ya yi wani domin yan ƙulwa ciki sannan sai nan da ne wakati ya sa kamar nasi shi ne maganar da nake shafin da yake nake cewa yadda za ka zo kai wakafin fili ka bayan ka ce wannan magabatar amma na so ba na so duk wani ne suke ba abin da ya biya ya halatta ka ce duk wani a shafi in dai a shafi ne kai to sai ka biya dubu goma dubu biyar a ba ba za ka kabari dubu biyar kuma a ajiye a asusun wakar ba wuce shi ne kudin da ya ga taruwa idan makabarta ta cika sai a kuma siyan wani filin da wannan kudin ya halatta da ta kage da gidan kan makabarta sun dai rabe sun dai raba ba ta haka ba za su mutu da cewa da Allah a ci ba kafara a gaba su gaba barin su tara su ke da shi shi ke da ya zauna lafiya duk wanda ya zo wannan gawa yawa ne da shi ne to ba za mu masa ba za mu kai shi sai kun biya kuma ƙa'idar biya shi ne kamar da wani ya tambaye ba wani ne ba a a fitar da za a ɗauka morar da yi domin daga cikin kuɗin da za a taɓa da maza da shi ne kuɗin harkar kabari kuɗin mai kabari kuɗin bankin ba mota za a hayo a hayo da kuɗin bejin duk a kuɗin ba za a ɗauka kuma an yi shi da bilin lafi ke. kamar yadda mun saba a haka cewa duk da bin layi ake yi za a ce garin ba damuwa amma a wani wuraren wannan ta iya rage ne kungiya a tamun da kungiya domin wannan kudin shi za a tattara da makabarta ta ke gaji a kuma da wani biyu ba da kan a bi a wari biya ne guda a fitar da makabarta ya yi yan shi ba wannan magana domin su ya ake to wa'annan abubuwan suna da mahimmanci matuƙa ka zo kai wakar ta ba da shi ka ce wannan makarantar da na bayar ta goron zuci da ɗan dodo duk talakawa akwai kowa a kai amma ban da ɗan tiktok duk wanda ya zama talabijin a rashin mutunci za a samu shi makamanta dole a ji kada zuwa ya fi shi shiraru kana sa kayan bala'i in ka ba da shi kake ai ai da shi ake duk wanda ya zama ya ga wanda ya ba da makamanta ya ke karai ballantana ka kuma sun kaje makamantar gonar dutse sai ka je ka tarar da ɗan unguwa ga sun ware bangare ka dawo ita unguwar alhali ne makamantar ba haka yake ba haka kawai ku ba ta ku ba kun yanzu kawai da an yi mutuwa a kan cikin gari ne mun fara ganewa in dai ɗan unguwa ba za ne mun san bangaren daban domin nan gurin suke yi ko ka je ka tarar da wuri ya kewaye da ƙaton wuri an yi rida wai an mafi da ya gudu wai domin da gurin da na matarsa da nawaye da nawaye shi ya ware bayan ba su yi da bane ba kai ka bayar ba saboda haka duk wani abubuwan suna da wani muhimmanci da ake yi to shaidu ba ke da kannan kamar yadda muka faɗa a ƙasashen da aka shugaba irin su Saudiya da Kuwait da sauran su to har sun bai malaysia za ga sun suna da wujarar da wakan ministry da wakan masu kula da wannan shi yake gaiwa ba za a sami matsaloli ba domin kun ba a kasar hausa idan mu ci za a yi da wani sharafi a matsayin na albani kullum gawar da nake ba malamin shi idan a tashi yanzu ya karar da kai ya tattake kana wani abu na addini yake so ya je maka wa gurin to kai ka baki karatu no kar ka je baka karatu kai ne tun da zuwa kai ba shi na zo ba amma idan zuwa ya gama gini ka ya jirawo ka to nan ya baka karatu kai kuka amma tun da zuwa kai ka daddare to sai abu da ne don ba za ka zo kai tsaye wannan wani zai idan ne hatta ban da malaman irin su yana riƙe wani ta ce samun matsaloli ba jimawa bara wani magoyi injiniya ne sai ya zo irin arkitekta ne haka ya kai zuwa karantuka sai wani abokin da suke katon markazi har da asibiti da masallacin juma'a da waye sai ya zo ce da Allah an zo mu je kai su kuma mahaifinsu suka yi wa ina zuwa bidiyon malam kai ba a bawa sai da ya gama magana miki na gode da saka da yayi amma ba na su ya da kuke Allah ya rubuta ba shi wanda kuka je bi daɗi ba amma da kuka zo ne mata nace in iya nace irin wannan abubuwan da ba a gara mu ne to bi a rayuwa ni ba na son mutum nace kaga idan muka je wannan gurin na ce kaga ina da guri da nake kula da shi da kai nan an raba mu hankali na ce sannan sab ni ba ɗin da lallan ne sai abin da ke ke ran da muka ƙasa ko rada ba za a ce ko ɗai gidan ce ko ba ka bane daga dama an yi wani abu an ce na fata mata ne kawai sai a zo a zo a ba mu mutunci a kai to wallahi ba zai yi ba na ce amma kaga inda ka zama wani mutum nan inda lallan ne domin wanda ya zo zai mutu ne ba shi ya fara tsora na harkar makaranta ba zuwa ya tsaye ne ka'ida ma da aka zo wanda suka san labari shi da na ware shi kai da ƙarshe bayan an ce filin ba na ce ba kwana su wallahi abin da aka ma ana nan da kamera kai a cikin malami gurin da take su suna da kyau sun suna zaune malaman su sani na ta aka rubuta takardar su ba ruwanka da makaranta sai kayan ka saboda haka yadda ka zo na da tsari a kan tsarin da na zan tafi kuma yadda shi sa tun daga lokacin har yau ko tare ba ta zama a makaranta ba tare kuma har yau ina kan bukata idan wata kura ta taso duk da kafin makaranta suna hannuna kura ta taso ka zo za ka yi abu nan cikin gobara su wallahi al'adu ya kamata iyayen da balawai su rike irin wannan tawafi sosai idan kuka tsaya a kan wannan a asabihi garsan fa ajrihi bil ladan idan fa shiwa'u zalika kana ahdan ولو أن أهل العلم سالوه سالوه ولو أعظموه في النفوس لأظلم ولكن أهانوا فهان وجنبوا محياهم بالأعتماد حتى تجحم ita ka rike duk rabin kudin da ka rike ka samu kana contentment ka nuna duk abin da mutum yake da ba wanda ne domin martabar da Allah ya ba ka ilimi da Allah ya ba ka ta hafi karfin duk wani abu da mutum yake da kamar ni saboda haka duk mutum ya zo inda kake ka ba da in za ka wani kare idan kuma ya riga ya gama kuri ya zo to ka'ida da abin da ya kuma gamo to duk yaran da ya kai gaskiya saboda haka waɗannan abubuwan suna sun ga wakati alkhairi ne suka zamu da wajaratu da wakati wani ne ake kiransa ministry da wakati da za a zo kowa shi yake gaba da abunsa to ya kamata ka zama alamar turanci ka zama alamar turanci amma an ba haka masu kiyar za su raina duk malamai za su tabbata kan su wa abubuwa su tsanuwa suna shagar da mutane idan Allah ya girma ba su ba su ne to ka girma ba ilimi shi sa irin wanda da wata abubuwa da ke za ku gani ban fiye magana ba saboda da ya ke abokin magana ta ne ma saboda zai iya magana kama ka ka fahimta shi sa kawai ba da kowa nake da saboda kowane su ba irin wannan matsalolin wato ni ina ganin inda malaman mu sun tsaya kan yamma kan yamma kowa ya ga irin martabar da Allah ya baki ko wallahi wallahi da sai dai arqabun sai da ka bada wannan ma idan abu ya lokaci ta hukumi da za a yi kaza kuma a yi zalim alif amma mu haka za mu kare kullum muna kokari kullum matsaloli na zuwa ne da za a a karantar da al'umma ba ilimin mutane ne baya sannan kuma an bar al'umma da an bar malaman da wani rikici kawai alhali maimakon mu mai da hankali wajen kankan da al'umma to kun ga wakati alkhairi ne amma matsalolin da mu musamman a kasar hausa tana da yawa kuma ba wani ya zo kuma da da su sani da da yake a makaranta da matashi ne haka yace yana da fili a abuja ya ce ya zo ya gina makaranta nan haka wani ya zo ne sai yake zuwa neman shawara gudu da kwanan nan ya zo kwanakin nan ya zo ya rike ya gama makaranta me ya shawara ta yana so ya bayar ba masu yawa wani me ya shawara ta nufi shawara ta wani ɓangare yake mun saboda wani ana ta zuwa wa'annan sun zo suna so wa'annan ba sun zo suna so nufi in kana so ka zauna lafiya nake ita da shawara ta gudu ma nake ka nemi individual value mutum ɗaya wanda ka san kudin shi ka ba shi ka ɗauka kanka kai ne da ne da ka zo ka kuma idan ka kake kake community za ka gane kuma kake wallahi da nan ba ba za a samu kullum kuna gudu rigima za a rika domin wani ne a ɗan community da an ɓata da an da kiran da zai zo rigima ya ce a makarantar su ina ji a wani ba makarantar da kake makarantar ta zuba ina da sako mun ji da su an rubuta ne ina ga yamma saboda ba kullun da ba ba su da kai sarkin kano da sai gonga ko an waye ne to shi kai ka zuwa wallahi ne ne ji ne ko da na'am Allah shi ne ko da sai dai ko da ba saboda haka ba su ke da ba da shi to ina community ne da shi wani ya kawai ya zo ya samu amma da ya ya cikin na ce to in kana so a zauna lafiya ka nemi wanda ka gamsu da shi gaban wanda ka gamsu ba duniya ce a gaban ka ba ko yake gina addini kawai ka fara kai ka kare shi ne jawar da na bari a a islamiyya ta har zanen da ke yi ko a a zanen nan da yawa da yawa ba wani duka mutu wannan kuma ba wanda ba ba wanda ba da yake zuwa yake yi sa ba domin dukkan su zuwa suka ba ya na tabbatar da community ce ana ba ma ni kullum mutum ake da cikin kuma ana da amma wanda ya yi mutum wanda ya wani ya taɓa zuwa farko farko ya yi yake maza a yi kaza kaza kaza ya ce makaranta ta ma da yi haka yake ma wannan shi ya gaya abin da ba su ya ce wani ya taɓa zuwa ya ce ku ya ce ka je ka gaya masa makaranta ba da abu ta ma da yi to da da wannan kofa duk abin da muke so mu yi ba za mu iya irin wannan shi ne in ka ba mutum dama abin da nake faɗa ka gamsu da waye ba shi wanda zai ce mace ne shi mana yake ban ta da ta ta aiki ba da da na zama bincike a kanta ciki da mutum a kai kawai kullum abin da nake faɗa wata da wani abu muka yi Allah ya karɓa kawai shi ba mu kai ba amma kullum duk wanda zai abu ya ba ne karka ke biya da kuma wani yana da manufa kana da rikin addini in ba ka da wannan su ba su kuɗi za su kamar da kai kan koda su daina su biya don kuɗin da ba za a yi ne ba kullum ba su kuɗi suna ta tasowa wanda ya yi kuɗi shi ma zai yi wuri kawai da ta koma ba ka gani yanzu ba zallatin su ba a ko'ina da su mai kuɗi ya yi kawai sai ka ga ɗan gurin da ya ke da kare na haya da kare sun ka yi su ka zo ka zama ne kuma ka hau saboda haka waɗannan abubuwan su ne kullum idan na ga ɗaya suna kallo ke ko su ke za ka ga har wanda ba su da buri a abubuwan da suka taso suna magana ko ba haka wani wanda ya kamata ma ya magana wani ya yi magana ne ya yi wata kofa ba aka bayar ne wanda wani ita ba ma ya je kowa ya je na da cewa kowa akwai rigimar da suka shigo kai ba ruwanka sai ka koma gefe don ba ka da wuri in ka zan aka da umar a ai addu'a za ka Allah ya gyara ba duk da ake ba za ka koma bayan kuma ga kuma ga zai mutu ka fata da kwani ba za ya haka ba ai ba haka komawa sai ne ake yi a duka ai addu'a ka ga me wato wata hanya a za ka dan a samu zaman lafiya in kai kai biki haka ake yi amma kowa yana kowa yana da waya yana da kacewa zai ko waya yana da abin da ya gada ma wanda abin yana da ciwo wallahi Allah kamar ahadin abu su yi magana kai wata kila ma mu ba ka da wani da abin sama da wata kara ba ka da alaka shekara guda ba ka da alaka ne amma yanzu ta ta ba kawai kuma da kana ta bayani ya kamata mu yi wa kanmu fada a kai musulmi kadai musamman mun da bangarorin wallahi mun ke da irin wayannan matsaloli to kun ji wakati yana da alkhairi da yawa amma ba a kasara wasu sai ka zama al'adil kada ka tsira biya mu in kana so ka wara lafiya da mai abun hannu ko mai kuɗi ka nuna wa ba ruwan ka da abin ka eh kyauta girmamawa ce da soyayya in kai min kyauta ko na bi ko ki rage ka ba amma ka sani cewa ita kan da kyautar tana da jini akwai kyautar waɗanda ba a karɓa sai ka san mutum zai ma buri ko ya baka kuɗi kake karɓa amma asali kyauta girmamawa da soyayya shi ta annabi ya rika karɓa ai akwai kabilar da annabi ya ware shi suka kawo kyauta ta kuma karɓa to kai ma ya kamata ka kalli mutane a kowanne in ka san zai ma buri in ya ba ka kyauta da biya iya kare da ke ba ka wuta ko ya ba a gaban ka baya wajibi ne ka samu kana in za ka yi ko wannan kujerar da za ka hau to ka zanto cewa da mai kiwo da ka kowa mai kallon dalili shi ne za ka yi sannan ka nemi sana'a ka nemi sana'a Allah ba ta cikin karfi ya hore ba wancan shi kana cikakkiya to za ka ba su wanda ya abu ne Allah ya ce to wannan shi to kaga sai ne yace wala yuhab wala yuhab kana wa tasaddaqa bi amr bil fuqa sai na Umar ya ba wa talakawa wa fil qurba da kuma ɗan uwa da su dangi shi ne ba da misali da zubar bin al'awa haka ya ware sai ba za ta iya ware gida a cikin gidajen da ke wannan duk ɗan uwanka duk wanda ta samu matsala a gidanta to anan ba ta zauna daidai ko mutum ya jiya ko kawai kana da shagunan da guda goma a kulla ka ce na goma na ba wa Allah idan ka ga dama kuma ka ce ka ware abu da kake so a kun ka so kake kawai duk kudin hayarsa yan da auren suke fita ƙauyuka su za a ba a duk tsarin shi ne ke kasa ke littafi a ba su ka'ida da wani abin da kafa aiki za a yi har ya ba ta yi ba za ka taɓa canjawa ba ya gado Allah da yanzu kuka riya wala yi rasu da ƙa'idorin na faɗa ba kyauta ba gado ba shi ne ba muka faɗa yanzu ba ruwan gaba Yake wannan abin kuma hikima in ba ka yi ba da haka in ka mutu yayin ka ba za su domin kuɗin su yake wa fil liqabi haka ne da zai da ka yi cewa to wannan dukiyar dawa duk ba wanda ya wato ya kasa biyan kuɗin banza a yankin shi wa fi sabilillah da kuma wanda za su fita wato taimakon addinin Allah yake wa bin sabili da dan tafi duk wanda ya zo daga wanda ya yi wa ko ya zo gurin fara da ko ya yi hotel sai kace wannan gidan aji ke lona idan ba wani aji zo yi da sabo ba a kan tabbacin ne kawai ya zo gurin fara to aji ke fara a rawar da yake da ko kwanaki da zai yi shi ne wa bin sabili wa gani da bako ibnu karim kaga shi ne hali ne ba wani kila a garin ku yanzu ya zo ko ko ke da labar sun ba ta kuɗi ko ɗan banki ko wani abu ne kama da wannan yanzu ya talar yana buƙatar agaji to sai a jita a gaisa kuma ba ko mai neman ga kuɗin amma yana neman gurin kwana inda zai kwana wata kila hotel a cikin birnin kano yana da wahala misali a cikin unguwanni sai ya rasa sai a kai wannan gurin ya kwana la junaha ala man waliya annabi yace babu laifi ga wanda yake kula da wannan gurin wakafin shago ne gida ne makaranta ce babu da ya ta akula min hadin ma'ruf ya ki ya ta daga wannan gurin amma dai yadda jara'a ta idan naira goma ce za ta ji to kare da wannan shi ne shi ma'ruf tsakanin da Allah Allah yana ganin ka idan naira goma ce za ta ji ka kada ka dawo a ka san dai idan ka zo ba zan tana abinci na da sunan dubu ɗaya ɗari biya ne da ba za ka ce dole ne shi na rashin za ka ci ba misali ka ga kuɗin ai da gani wannan dubu biyar wannan dubu ɗaya ɗari biyu duk da dai wannan da za ka ci da dama su ma na ɗari biyu a kai ya kamata ka hakura da shi ne abin da ake yi na sai an ja ma dole su an kalli wannan misali idan yanzu ba a baki abin da zai sai doke masa kofa ai zai tafi wannan gurin tsakani da Allah idan ka kudin da kai dubu saba'in ba yare su da iyalin da wannan da kanka dole sai an kalli wannan eh za a kalli wannan ne dole ai kamar mai kula da cikin baraya ne shi ba irin wannan ake kalli idan ya ciwo kudin su kuma riba da aka kawo sai an kalli yanayin da ba zai so ya kafa kudin kafitan din ita ja me yasa za ka ta ne al'adu ita daya masu kula da zakka aka ce a ba su wani abu duk kudin su saboda su ake sauke idan da kan wannan kudin in ba haka wala shi haka ba haka ne yawa to shi ne yake cewa babu ne aunu ya yi masarika ko kuma wani abokin da ya zo ko na da yake kula da ita kan da dino ne da kan wani ainihin shi a cikin ba a bari ya ci ba wanda zai zuci wanda zai ci a gurin yawwa wanda zai ci a gurin ne ta ga ƙa'idar wato ɗabi'a ba su gona ainihin dai wanda za ka ci ba a hana wanda za ka ci ba ka tafi ne shi ne ba a yi ba ya ci ne shi gaira mutum magwai ne ba tare da wuce gona ga iri da iri ba shi ne gaira mutum magwai ne به أي انتخاب المال أخذا أكثر من حاجته بعد هذا يأخذ في ديك يرفيه لحكاية الصلاة وفي لفظ أو لفظ غير متأكد ثم عن كده بعد ذلك يعيش قولا لإنه يكون وقت مولد وقت يا لو من الثاني أما وقت الكريم ثم كما تابع تابع تابع تابع حديث الأول أنا رضي الله عنه قال سيدنا عمر الله تعالى عنه الجاهلية حملت على برد في سبيل الله حملت على برد في سبيل الله ناقور وباو على أكد في سبيل الله ثم تقدروا لي ونبي سبيل الله أما wanda ka bukalin su ne cewa ne ga da yaki kun ga yaki da Ibrahim da yake koyi in za a yaki domin su da abin aka zo za a yaki mutum bai da abin hawan ku dama ku kai ki bare da sauwa ta ba laita ala duwa har inda ya zo wala ala nabiyina idza ma atawka bi tahmila wa qulta la ajidu ma amilukum alayhi tawallaw a'yunuhum kathibu min al-jahli hazanan alla yajidu ma yusifun da ka mutum yana kuka saboda ya rasa dokin kayan har a tafiyar manasuwar su dauka muka ba sunan wasu mutane cikin goma sha tara da malaman da suke da kawo waɗanda suka rika kuka ba su da annabawa to sai amma a kai da wani ba wani yake ga dole duk wanda za a fita ne kamta ne ba a za a shi wannan ba wani da aka ba wa dole ne ya zo ne ai an ce kana gani ka ga kula da zuciya ai zai ga hali to da haka su za ma su yi goma sha kaza yawa kuma ya ga dawa zai ci ne da kwana biyu to ka ga cikin da za ka yi mota cikin zuci to sai aka ce shi ma bai da hali bai kula da zuci wannan mai yi bai da hali to da haka sai zuci ya lalace to kai baka fito ka ko gura la ka wani sai dai ki yi tsunduri ka san ba abin da ba ka so duk wanda ya ba ko wani abu ba ya so ka so da da Allah yawa ba da ni ko kaya mu da ba yana so ka ka ka kana kula da shi sai da in ya ganka bala da abu ha Ido da haka sai na mu da ke ba za a wuce shi kana inda wannan sai aka ba gobe sai doron da da to ba abu ba rasu an hakkar yau sai na ba ce ce ne ni ko kuriya ni da wani ne ke fiyar mu inda ba zai iya kula da shi wani ya fiye mu da abuna ni da ke kula da shi bari ku wa zanan ta annahu ya ce au bi rabbi sai na ba ce kuma sai ne kan ba ne ka ji da wani da da arha domin ya lalace ko ko da bai lalace ba kai da gaba ki ai da kunna ya tuba ma ku ko ba ka ba yawa zai wa Allah ya zai ce da su ba ba su ce ba da wannan kuɗi domin kai gabar domin ba da yi wannan ba ta an jin nabiya da Allah da kuma yake kafin da yi sai na zai mai wa annabi alaihi salatu wassalam tambaya fa kana shi yake la taskari annabi yake karkatiya karkatiya wala ta'ud bi sadaqatika annabi yake karka komawa kyautar da kai ko sadaka da kawai ka bayar kuma ka dawo ka ci azaba kar ka koma wa ina adaka hu bil hayy ko da ya ba ka kan cewa ka gaji ga hali daya misali a ce ko da akan naira goma yake ba ko naira ɗari kar ka karba fa inna la a'ila fi baytihi annabi yake domin mai koma wa kyautarsa kal a'ila fi baytihi kamar wanda ya koma wa amansa ta yi amai ta lafi da ba wuce yake bara kamar wanda ya aure da ilahi shi ne ta ji a farawa a nan mai da yawa a gidajen da zai wa abuwa gida da shi wato ne da kai amai kana ke aina kai saboda haka suna ganin ba wani abu wasu suna ganin ai ba abu ne na haramci ba za mu zo mu zuwa amma wannan kyautar uba da ɗa idan uba ya ba wa ɗa kyauta ya ake wannan da ke ribar da tauba da da ke idan shi ma uban ya ware cewa sadaka kamar ya ba da shi a matsayin hukunci to wannan ya halatta idan ya riga ya faɗi wannan cewa hukunci ya ko wakati to ya halatta yajine ke cewa wa gidansu fa inna allazi ya'budu fi sadaqati a wani lamarin cewa ya domin wanda yake koma wa sadakarsa kalkalbi ya tsiru kamar kare ne da yake abai kuma ya auku fi kai da zai koma wa ba wannan doki ana faɗar cewa asali ma annabi ne wa sai na ba shi ma kuma annabi da ni mutari ne wa shi kyauta to bayan kwana biyu sai annabi ya ba sai na ba to kun ji asalin doki kamar da wani ya kawo a kira me za mu koya a ƙarƙashin hadisin nan abu na ɗaya yake ba mu da ayati ala jihadi fi sabilillah an so ku rika taimaka wa wanda za su fita jihadi na ɗaukar kalmar Allah na ɗaya ke na biyu annahu an kirari sadaqa li annaha khulidat lillah an hana ka ke sadaqa domin an fita ne da rigan Allah kamar yadda wani na ni na zo na taɓa ganin wannan kuɗin kuɗi ne yake tara mutane a cikin kuma a yau ba yara albajirai da yawa su kuma albajiran nan su ta zuwa bayan an gama zai tattara gudu daya sai kuma a kuma dawowa ya kuma jiya a kuma bawo annabi ya hada sai ko annabi ya hada ni na taɓa gani wani ya gara da gani na ce kirkiri ya tsari aka kuma tattara a ruwan can su ma dama albajiran lalata su tana kan da kirkiri sai ka siya a kan rukuka in uku goma yin gani da in kuka zo ba haka za ka biya ba sai kun maka wata wata saboda haka sai ka kuma zuwa ka jero wannan alaji shi kuma yana da wani akan kujera suna bin haka ce yadda suke ga almajiran da su tana bin su dama suna gaban da kai da alaji ya kare su ni ba ko wani abin da nake gani yanzu ba ba na gani da ko yana shi ta ji a da yake zai zo ku da ba a cikin mota haka ki fita ai ko wannan layi bayan an gama kuma a kuma ji wani su kuma zuwa ba ce annabi ya hana annabi ya hana na dukan domin wanda ga hali na yake mai ciyarwa almajiran ba a yi shi kuma ga shi a ɗan jira a yayi duk sun yi laifi dukan su kare ba dukan su a ɗauki suke zani wa kuma da Allah zai ba ba su ba a kan abu da ne da yawwa amma in ya san laifi Allah ya sai to wannan shi ne laifi na uku يحرم العون بالسلعة وهو مذهب جمهور العلماء أهل جامع قوة وبركة كي تركة تبايا شيني مذهب جمهور العلماء من في جمهور بقول لك هذا عندي لما أبو حنيفة sai malamai ke ce amma wanda ke jan da ruwayewa ba saboda hadisin tsabarani akwai hadisi din haka a cikin tabarari ya kawo shi a cikin littafin wannan hadisi da na biya yanzu a kan mambari mai na umar ya hau ya karanta wa mutane kusan da na umar yana so kuntu ya gane kowa sai a hau mutane kamar yadda ya karanta wa hadisin jariya kuka hadisin jariya ai wato malikiya shi suka fito ga dalili da ke domin sai dawo akan mun bai yawo kowa duk da bai na gani karatu yake annabi ya ce a gani ya ce lillah azzaki ya ce lillah akai wa salawa ce lillah wanda ake yi ne ta gida ko ala a bakar da Allah bai da shi yawa to da ke gawo da malikiya da to wannan duk da cewa ya ibnu mas'ud da ne ga bukari da muslim amma sun bibi malikiya sun bibi da a kai ya ce lalle ne saboda abu biyu abu na farko saboda yana abu ya karanta a kan mukwari duk da akwai suna zaune ba wanda ya mace kai na biyu kuma saboda mai mai sunan Allah ya fi kowace tayya a tahiyyatu lillahi azzakiyatu lillahi a tayyibatu salawatu lillahi kana ta mai mai sunan Allah kuma kike yi sai kuma ba su kuma sai ka ce a tahiyyatu lillahi wa salawatu wa tayyibatu lillahi da dai ne amma kana da hikima da dabara duk sai ka haɗe eh ka ka mai yanzu in ka zo a sallar azuba ta Abdullahi da Abdullahi a sallar azhar shi ne ta da ra'ayi ko ta sallah na ɗauki ko ta ruwa ya na raba sai ka kama mai ruwaye kana so ka ce lokaci yayi ka ta ga mun ji biyar ne kafin nan Allah ya ji abubuwan da kuma da ne Allah ya ba mu dadan da wanda muna yi kuskure Allah ya yi za ku fara karanta littafin wani littafi risalatul mustaka in sha Allah ta'ala a ranar litinin a masallacin hidaya kusan karatu hudu muke bin litinin don mu tafi da kan bakan abu ba akwai bayan Allah littafin dubu ɗaya ne amma duk shekara muna samun wasu bayan Allah sun sadaka jayiya to kusa yanzu akwai bawan Allah da ya yi ya fara kuɗin guda ashirin wani ba ya ba da kuɗin guda goma wani ya ba da kuɗin talatin ya ce hadiya ga mahaifansa to da haka kusan muna da kwafi wajen hamsin ko sittin yanzu a ƙasa insha Allah ta'ala kuma karatun mata da maza ne ranar za mu fara biyan gida kokari a daga gida wannan bidiyoyin za mu ba a cikin bidiyoyin kuɗi da ba mu yi ta ba insha Allah ta'ala magrib da muna roƙon Allah da yake da Allah ya ƙara ba mana da duniya da lafiya wannan mun kuma na yi yana da mun da Allah ne ku ya Allah ya yi ya yi da malaman mu da kun da sharban mu da ya Allah da da ba mu muna roƙon Allah da kuma ki da wa kun da mu da Allah ya mu da da imani barka da ya yi da Allah da wata lafiya ni ne da Allah ya yi da lafiya da abin da ba mu da Allah ya mu muna roƙon Allah da kuma وأن يكون وفيا الحديث عن بين المليون بما يقال من الكتاب وهذا الكتب في الكتاب أشهد أن لا إله إلا الله وإن الله ومن قوم ومن من من جرى من الرسالة الذين يتجاوز ويقولون لهم متى سمعوا بالإخوان والآيات تقول أن الأشياء لا تقول على المؤمنين اللهم آمين واجعل ولايتنا في من خافك وتلاك واتبع باب يا رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام عليكم ورحمه الله وبركاته